بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والصلاه والسلام عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نعم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا
جنات الفافا نعم waɗannan ayoyi idan muka ji su suna ba da labari ne game da tashin alkiyama da kuma hujja akan lalle za a yi shi kuma da tabbatarwa da hakan abinda suka kunsa kenan wannan sura suratul naba'i an ambace da wannan sura suna ne saboda ta fara da wannan kalma wato an mai ta salu anin naba'i wato akwai annabi galibi sura akan ambace ta ne da wata kalma ko wani abu wanda ya zo mashahuri a ciki kuma surar galibi tana da ayoyi kamar guda 40 ne kalmomi 173 da kuma harafanta guda 970 idan muka dubi wannan sura za mu ga me dangantakarta da sura wacce ta gabata wato sotul mursalati za mu ga cewa dai akwai dangantaka wannan sura tana da dangantaka da suranta ta gabata ta hanyoyi guda uku hanya ta farko wannan sura ita ma tana yin bayani ne game da maganar tashin kiyama da tabbatar da shi da dalilai da kuma bayani akan kudurar Allah ta'ala da kuma wato yi wa kafirai wato taubiki wato yi musu ba'a da yi musu wato zambo da kuma yi musu wato tsoratarwa ta hadith kamar yadda ya gabata a waccan sura idan mun duwa zamu cewa a suratul mursalati Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa alam nuhlikil awwali alam nakalukum min ma'in mahin alam naj'al al-arda kifata sai a wannan ma shi alam naj'al al-arda mihada haka nan wato lalle kaman ci gaba ne kenan sannan kuma ta hanya ta biyu zamu ga inda wannan sura ta haɗu da waccan ta yin bayanin aljanna da wuta da kuma ni'ima ta masu tsoron Allah da azaba ta kafirai da kuma bayanin ranar tashin kiyama da kuma abubuwan tsoro waccan ta yi wannan ma kuma haka ta yi kenan za gane cewa a jere kenan suke a haɗe suke kenan sannan kuma wannan sura abu na uku shine ta yi tafsili ta bayyane dalla-dallan abin da aka dunkule a sura da ta gabata wato wal mursalati a suratul mursalati Allah ya ce li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmil fasl eh, wato mun fassara wannan wato ga rana wacce ujjilat wato aka ayyana ta ko aka jinkirta ta ko kuma aka a, a- a saka ta eh, kama aka jinkirta ta ajjala aka jinkirta ta li- liyawmin fasal zuwa ranar rarrabewa wato hukunci tsakanin halitta gaba ki da wa ma da raka ma yawmin fasal zai mamakin wanda ya sanar da kai abin da ya sanar da kai yawmin fasal mun muku bayan cewa idan ka ji an ce wa ma adaraka to abin da aka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu wa ma yudrika to abin da ba a sanar da shi kenan ba to sannan kuma a wannan sura tunda a can tambaya ke wace ce ni yawmul fasal to sai a wannan sura sai Allah ya ce ai inna yawmul fasal ina ai kana miqata Eh, lokaci ne wanda aka ajiye wanda duk za a yi komai da komai na abin da ya shafi kafirai da abin da ya shafi mummuni sau da haka wannan shi ne ya tafi bayanin detail din tafasil har ya zuwa ƙarshen sura har ya har ya zuwa ya laifin nikun turaba a inda ma dabbobi za su yi magana a ƙarshe to sau da haka wannan ya nuna mana kenan wannan sura tana dangantaka da waccan sau da haka za mu gane cewa wannan sura ta kunshi bayanai akan hujjoji daban-daban daban-daban na tabbatar tashin alkiyama idan aka mutu za a dawo Allah duk wanda ya mutu Allah zai mayar da shi kuma imar hisabi kuma dukkan abin da mutum ya aikata in sharran sharran in khairan khaira to saboda kuma har yanzu akwai hujjoji na yiwuwar tashin alkiyama din tunda Allah ta'ala ya bayyana waɗansu abubuwa dalla-dalla na abubuwan da ya yi wanda wanda ya yi wannan to lalle zai iya tashin wanda ya mutu duk ya bayyana waɗannan a cikin wannan sura alam na ji Allah ran jihada irin waɗannan to amma ya ta sa'alu to sannan sai in waccan sura ta bar waccan rana kaman a rufe to sai wannan sai ta bayyana ranar tashin kiyama din ta faɗi yan- lokacin da za a yi wa huwa yawmal fasli bainal khalaiqi allazi ijma fil awwaluna wal akhirun wanda na farko da na karshe duk za su taru a wannan rana inda yawmal fasli kana miqata sannan Allah ta'ala kuma ya bayyana irin nau'o'in azabun da zai yi wa kafirai ta hanyar tsoratarwa ta hanyar kwadaitarwa inda yake cewa inna jahannama kanat mirsada ko ita kuma inna limtaqina mafaza nan ya tsoratar nan ya kwadaitar sannan sura ta gama da ba da labar cewa fa wannan rana fa gaskiya ce falare bafi kuma ta gama da yawa kafirai gargadi da wa'azi da azaba wacce take makusanciya wanda saboda tsananin ta har sai sun fatan ma ina ma a ce su koma ƙasa saboda ka in ka dubi wannan sura zaka duk gaba ɗayanta gabaki ɗayanta banda tsoro banda firgita banda tsanani banda gargaɗi ba abin da ke mai karanta ta kaman zai iya ji shi ma a jikinsa irin yadda tsoron tashin kiyama yake na ga wannan shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shayyabatni hudu shayyabatni hudu wa akhawatuha surat hudu ta ita ta sa ni kurkura da yan uwanta abinda za ka cewa mutane su girma su ba sa fitowa duk sa saboda rahin tsoron Allah ne inda mutum yana karanta Qur'ani bi tadabbur sannan za ga indi ya tsofe eh ba gani an ce ba yauma yaj'al yauma yaj'al wuldani shiba tashin kiyama da yake wato za a ga wato bala'in ne da tsananin a fili sai ga cewa yaro karami wanda ya mutu bai fi shekara uku ba shekara sai gani da furfura a ranar saboda tsoron a san da fa aka binne shi har zuwa tashin kyamar duk ba farfara busar kafan da zai ji a ce tashi tsoron wannan shi zai sa dandana sai ga furfura ta rufe shi Mm. an ce daga cikin 'ya'yan annabi eh, nuhu eh, wani annabi saboda ya rasa wani bayani da yake so isa ne ya roƙi allah ta'ala ya ita shi ɗaya daga cikinsu sai ita yi sai ya kanyi da da- da- da- da furfura tsofe-tsofe ta ba kana yaro ba ne ka mutu ya ce to aini na tsauka ni ta- tashin da aka yi muni tashin kiyama ce shi sa in firgita kaga wannan furfura aka yi na sai ya bandi huto hudu din nan da yan uwanta daga ciki akwai an maye ta sa'alu Eh, su ne suka saka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi furfura da ba dan wa'annan tsohurin da ba zai furfura ba ko daya Mm. to saboda haka sai mu kai ga abin da aka karanta cikin waɗannan ayoyi guda goma sha shida waɗanda suke yin bayani akan kamar yadda muka baya- bayyana cewa la- labari game da tashin alkiyama da kuma hujjojin tabbatarwa da shi amma ya tasa'alun to ya mutane na makka suna tambaya a junansu yaushe za a yi tashin kiyama ne in sun taru wannan sun taru ai ai ba za a yi ba wani su ce za a yi wani su ce ba za a yi ba ta ya za a mutu a dawo amma ya tasa'alun wato game da me suke tambaya me wato daga amma ne zama sai aka shafe alifi din ya zama amma don a rabe shi da na labari amma to amma yana nufin wato tambaya kenan amma yadda sa'alun game da me suke tambaya a wajen sun ce abinda suke tambaya din nan kamar in yadda ibn abi hatim ya fitar cewa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi sai suka zama shuka bare suna ta tambaya a junan su shi to sai wannan sura ta sauka idan mun koma kan meye sababin su saukar wannan sura za mu ga inda Allah ta'ala yake wato yaki irin wannan tambayoyi wadda- wanda su kafirai suke yi a ranar tashin kiyama sai amma ya ta sa'alu sai Allah ta'ala sai ya ba su amsa yace anin naba'il azim suna tambaya ne akan annaba'il azim labari wanda ya kasance mai girma wane ne labari mai girma din in ce labari na tashin kiyama cewa idan an mutu za a tashi to wayansu sun ce a abin da ake nufi a qur'ani shine annaba'il azim amma magana ta farko ita ce tafi cewa annaba'il azim din nan shine tashin alkiyama shine abin da suke ta ta sabani a cikinsa allazin fi mukutal a iki talafu fi amurki akwai mai karyatawa akwai mai gaskatawa akwai mai kafircewa akwai mai imani da shi akwai na mutu wani wa mana bi maba usina haka waɗansu suka faɗa cewa ba za a yi tashin kiyaman nan ba kawai babu wani zancen tashin kiyama illa kawai rayuwar mu ta duniya nan mu mutu mu rayu Eh, wato mutuwa mu idan wai in wayan suka mutu suka bar yaya ai shine kawai in ka mutu ka bar ɗanka to kai ka mutu amma ɗanka shine rayuwarka haka za a yi ta yi haka za a yi don wannan ba ba karewa kenan abun wai da Allah yake nufi kenan mutuwa da da da, da haihuwa wa ma nahnu bi mab'uthin mu ba ababan tashi bane bayan mu mutu kamar yadda Allah ya faɗa a suratul mu'minuna a qadabul haqu aya ta 37 abin da nan nakan ce aya ta kaza kila sai ka ji wani ma in na faɗa ayar ma sai ya ce ayi ƙarya ce eh to to ba ai kawai ina ina ina yin ai saura kiris idan ma in faɗa aya ma a ce ƙarya ce shi yasa yake fito sura kaza aya kaza to ah, saboda haka sannan ah, al-mujahid yake cewa ai annabi kamar yadda ga mai ra'ayin mujahid ne yake cewa ai al-qur'ani ake nufi shine annabi al-azim ibnu kasir yake to al-azhar al-awwal abin da daidai daidai bayyana dai magana farko kamar kan da na gaya muku ai shi ne yau mulkiyama abin da ya to me yasa aka fara da an mai ta sa'alu saboda a girmama ranan ne a kwarzanta ta abin da yasa aka fara kenan don saboda dukkan abin da za a fara da tambaya ya fi shiga kunne kuma an fi saurarawa kuma an fi riƙewa sau da haka da Allah ta'ala ya zo maganar ma cewa a- a- a- a- cewa a fahimci shin mulki a lahira na waye tun da nan duniya wannan yana mulkar kaza wannan yana wannan yana mulkar kasa wannan yana mulkar gari wannan yana mulkar karamar hukuma wannan yana mulkar gida wannan yana mulkar unguwa wannan yana mulkar wani kauye ligaci da sauransu ko kai kana mulkar kekenka wannan yana yana yana mulkar babansa wanda yana babur dinsa wannan yana mulkar kowa ya mulki wani abu ko to shikenan to sai ta liman al mulkul yau a yau ko mulki na waye kaga sai Allah sai ya sa aya tambaya i tambaya dan ka rike sai ka ce eh lalle fa ni ina mulkar kaza wance yana mulkar kaza to yau ko mulkin waye amsa lillahi alwahil qahhar eh wato mulki na Allah ne alwahid guda da alqahhar eh wanda ya rinjayi kowa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul gafiri aya ta 16 to sannan sai Allah ta'ala wato ya mai da amsa ga kafurai waɗanda suke musu da ranar tashin kiyama ya tabbatar da cewa wannan falallai ne kalla tsaye alamu saurara tsawa sai sun san ranar da za a yi tashin kiyama dole sai an gaya musu ko sun ƙin su zuba ba daidai suna musu to sai an yi kuma rana tana nan an sa ta kuma akwai wuta tana nan mirsadin tana jiransu ba wai wutar wai sai nan gaba idan an je lahira za a halice a tana nan a halice a yanzu zancen da ake wutar tana nan aljannan ma tana nan ba wai sai nan gaba za a halice ta kaza tana nan da komai da komai a shirye da kuma kowa da kowa akwai nasa Eh, kuma sai a yi rikike wa fi zalika falaitu na fasu limutu na jisu sun makalla sai alamun Eh, bai kamata ce su yi saɓani ba a kanta fahuwa haƙƙun larabe fi tashin kyama gaskiya ce ba kwanto kuma lallai sai sun santa kuma sai sun san ƙarshen abin da zai sami su gama saboda ƙareta wannan da suka yi saboda haka wannan kalla tana nufin tsawa kenan ake musu saboda haka wannan shine kaiwa mutuka wajen tsoratarwa wajen tsanantawa sannan kuma allah maɗaukin sarki ya kawo abubuwa guda tara abubuwa guda tara waɗanda suke nuna tabbatar tashin alkiyama wanda suke musu dinnan da shi kuma har yanzu waɗannan abubuwa guda tara suna ƙara nuni akan yadda ikon Allah yake idan ka tattara cewa Allah yana da iko akan dukkan abin da ya halitta akan dukkan wani abu wanda yake kasancacce kuma wannan zai naku yadda yake da ilimi ko kuma saninsa duk ya kewaye da dukkan abin da yake wato kasancacce da dukkan abin da ya kasance wato halitta abu na ɗaya da na biyu shine Allah ta'ala yana cewa alam naj'al arda mihada ban sai wai ba mu sanya kasa bane ta zama mihadan shimfidaddiya wato mihadan ta zama kaman mihadan gurin kwanciya kaman mahad ana dumin kaman zanin goyo na jari Eh, kaman yadda shimfidar yaro gadan yaro yake kaman gurin gurin rayuwarsa gurin kwanciyarsa nan ya mallaka gurin jin daɗinsa to haka nan Allah ya sanya ƙasa ta zama ga mutane wato ta zama haka ban sanya ta bane ta zama mihadar wal jibala shin ban sanya dutse bane ya zama ko kuma duwar sun zama autadar kamar duwar ko ka kusoshi waɗanda suka rike autadar watan abin da ake nufi da watan musamman ga waɗanda suke tafiya aikin hajji musamman amina ko a arafa za su ga cewa ana yin shema ko za a zo da hannu kamar gwada ne kuma an kakkafa itatuwa haka an kakkafa an jawo an ɗaure nan can an jawo an ɗaure can an jawo an ɗaure to wannan abin da aka ɗaure icen da aka kafa aka buga wanda har a yanzu a arfa ana yin sa ko amina ne dai aka wa'in sababbi na zamani saboda gobara da ake yi amma ko shi ma haka akwai irin wannan itacen to wannan icen shi ne ake cewa watat to kamar irin yadda aka saka wa'annan itatuwa suka rike wannan rumfar wanda idan babu wa'annan itatuwan wannan rumfar wannan tantin zubewa zai yi to haka nan ma ita ƙasan nan idan da ba duwatsun nan waɗanda muke gani da rushewa za ta rugurguje ta watse to to idan haka ne don me za ku yi musu da tashin alkiyama kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a wata aya kamar yadda za mu sami da can gaba a cikin a wannan zai ajiye wal jibala arsaha eh dodowar watsi su kuma sai ikafa su ana zai ake sura a ayata 32 sannan kuma abu na uku na tabbatarwa da hujjar tashin kiyama da kudurar Allah da iliminsa akan kowane abin shi waka laƙana kuma azawaja muka halice ku azawaja masu saɓani da juna maza da mata dogo da gajere sama da ƙasa fari da baki ko kakkaura da siriri to haka muka don me saboda ku taimaki junanku da kama an yi ku nau'i ɗaya to ba wani wanda zai taimaki wani a ce duk gabaki ɗayansu duk dukawa ne to to to to ba zai taimaki to kaga in sun mutu shi kenan ba za a samu wanda zai gaje su ba ko duk maza ne duk a halitto mutane maza gaba daya awaki maza gaba daya tumaki gaba ki daya mazaje haka kaji mazaje haka nan tattabaru mazaje tururuwa mazaje shikenan in sun mutu sun mutu kenan to amma to me yasa aka yi su wannan maza wannan mata a ci gaba da yaduwa a ci gaba da yaduwa ne haka Allah ya tsara tun daga farko da daga annabi adamun nan da aka hanta inda ba a halittawa ba da har yanzu annabi adam ne ko ya mutu ba kowa a duniya ko ko sai ko kuma harin sai shi kadai jallin jal yana watan gari ne a duniya alaihi salatu wassalam eh abin da ka san shine kakan mu ko to shikenan kakan talikai adamu kakan talikai da da sai shi kadai to amma da Allah ya nufin cewa za a yadu kawai sai ya halici hawa shikenan sai aka ci gaba da yaduwa to haka ma nan ma to to wannan shine hikima din kalakana kuma azwaja din kenan kalakana kunu azwaja da ba mace to namiji idan ya je aiki ya dawo ka je aiki ka dawo kuma ka zo sannan za ka hura wuta ka yi abinci sannan za ka yi shara sannan za ka gyara gungun inda za a kwanta sai ka nemo to to wa za ka nemo ya maka gadin gidanka in za ka da da dukiyar ka da sauran sa ciki babu in kuma duk mata ne fa gaba daya to saboda haka Allah ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama inna fi zalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun aswatul rum ayata 21 ka gani kenan wato Allah yake yana daga cikin hujjojinsa wanda zaka gane cewar shine ya halicci sammai da ƙarfi shine komai kuma zai zai kuma yana da iko itashin alkiyama da ya halicce ku da ya halitta muku daga gare ku ya halicci ma wato mata daga gare ku eh ka lura fa ce ce min anfusiku me yasa Allah ya halicci mata daga irin mu daga jinsin mu to litaskunu ilaiha dan ka samu nutsuwa zuwa matar ka ita ma ta samu nutsuwa zuwa gare ka eh amma da an ce ai matar ka kura ce to a ce an halicci matarka daga kura ko an halicce ta daga karakanda ko daga zaki ko daga damusa za a samu nutsuwa eh ko a ce ake mijinki kanki ne mijinki kaga ba za a samu nutsuwa ba to to wannan shine sa min daga shi yasa aka halicci mata daga gare ku ai daga jinsin irin ku duk abin da take da shi tana da shi kunnanta irin naka ne bakinta irin naka ne hancinta irin naka ne don ku fahimci juna don ka samu nutsuwa ko amma ka je aiki ka dawo sai kadar da mucijiya ce matar ka kaga ba ba za ai ba zancen san a nutsu to kuma sannan waje alabainakum mawaddatan warhama ina za a samu kauna ina za a samu tausayi in an ce jaka ce matarka ko kuma idan an ce kai jaki ne ba wannan tausayi to sau ya kamata inna fi zalika la'ayatin da kan ya tafakkaru a cikin wannan akwai dalilai da tabbatarwa da kudurar Allah da ilimin Allah da ikon Allah amma ga wanda suke tunani abu na hudu da na biyar kuma shine wajen anna naumakun subata muka sanya baccin ku ya zama a naumakun ya zama wato subata wato hutawa ce kaje jeji kaje gona ne kaje kasuwa ne kaje ofin ne da rana ka yi aiki ka gaji to sai kasance kuma sai Allah sai ya sa maka bacci yanzu da za a ce ai din samsam ba a sa ma bacci ba haka za ka zama kullum tangaran a da da an wahala kwarai da su aka sanya maka bacci aka sa kuma dare abu na biyar din kenan ya zama libasan kamar tufa gare ka saboda in ka zo ka gaji kai bacci sai dukkan irin kamar irin yadda allibas bacci dai ka san in kwanta wato za ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali kamanta tsoro ya gushe tun da kana bacci duwa duwa na abu da ke bacci duwa na abu da ke fargaba shi ne yasa idan mutum ya an kai asibiti yana ta bige bige yana ta shure shure yana kiran yana iyo yana sai a ce a yi masa allurar bacci in aka yi ba allurar bacci kuma sai kwanta shuru shi kenan to da Allah bai sako bacci ba ba da ba bacci fa wanda aka kai shi asibiti sai dai ta buge bugen sa kawai haka buge bugen nan ije buge kansa ije yiwa kansa don kila ma in mutu amma da an yi mar bacci kuma sai sai ya bacci kuma likita isa mun tsuwar tambayoyi da bincike irin yadda zai san kuma wani irin magani zai zai bashi ko kuma a wani aiki ake so a yi amma ba zai iya daure kaifin abin nan din ba ba zai iya kuma ya ga an ɗebo wuƙaƙe a ce shi za a yi aiki ikira sai ya razana wato ya gudu amma ce to sai a yi masa allura ta tabbaci har sai a yi mara aikin ma duk bai sani ba sau daga wannan sa bacci din nan wata rahama ce yi za muka ce waɗannan ayoyi ko kuma wa'in abubuwa guda tara suna tabbatarwa da kudurar Allah da ikonsa akan iyawarsa da iliminsa kuma cewa har yanzu kuma suna tabbatarwa da ni'imarsa kuma har yanzu wajen annan laila libasa kuma ya sanya dare ya zama libasan tifa ga wanda yake so ya ɓuya kada a ganshi ga wanda yake so kamar yadda Allah ya Allah ya saka tufa wannan da kake sa ai kaga tufa in ka saka yi abu ne na ado ko bai baka taba ganin cewa za a yi ado tsirara ba tufa a sa kayan a sa riga ne a sa wando ne a sa takalmi a sa gilis a sa hula mace ta saka zani ta daura zani ta sa mayafi da gilis sauransu ko to ai duk wannan dan dan kai ado ne ado ake kiransa ko to haka ma Allah ya sanya dare ya zama libasan kamar wani abin ado ne babu shakka in ka kwanta kai bacci da daddare hayaniya wacce ka sha da rana in ka kwanta nan ga bacci ya ɗauke ka babu zafin rana babu wata kura kana cikin gida a kwance ba kamar a waje ba in rana ce sai in gari yawa sai gan ka zama garau ka ƙara yin kyau fannan ta tajaddadul kuwa وينشد الأقل والجسم والثبات هو أن ينقطع عن الحركة والروح في بدني وشيني sannan kuma abu na shida shine wajen annan nahara ma'asha muka sanya kuma rana ta zama ma'ashan wajen neman abinci eh ka tashi ta fito da haske ga haske zaka iya ganin ko ina ba sai lalle da lantarki ba ko ba nefa zaka iya yin yawo a cikin gari zaka iya tafiya duk garin daga dama ka je ka nemo abinci da ba rana fa da daddare ba za ka iya yin wannan ba shi ma wannan ni'ima ce da iko na Allah sannan kuma abu na bakwai da takwas shine wa bainai na fawqakum sab'an shidada sannan sai muka gina sab'a sammai bakwai shida da masu ƙarfi tun da kake baka taɓa ji an cewa saman nan ta gaftaro ta zubo ba Eh, baka ta taɓa gani ba yanzu wa'in saba suna suna suna faffaɗowa daga sama saboda ta tsufa ko ta lalace tana da ƙarfi kenan Eh, wani yana nuna kamar dakin ne ko da ɗaki ne zama mai dakin sosai za ka cewa aka yi dakin aka samu rodi mai ƙarfi da siminti ya haɗu da yashi aka ce ya daɗe kwarai da su amma komai jimawa sa wata ran zai ka cewa ya yana rushewa ba ga wancan ginin can an yi dakin an komai amma da muka zo muka ce muna so za a ɗaure bai suka ce a ai dakin din ai ya lalace da kuma an yi shi garau ka ce ai dakin din ya lalace tilas sai dai a rushe wannan dakin a sake wani to amma tun da kai baka taba yin shi an ce sama ta lalace saboda shidadun mai karfi cikin waje Allah sirajan wahaja sannan kuma Allah ta'ala ya sanya sirajan wato fitila wato ita kamar eh, abin nan isa taurari da rana wacce take haskiya dukkan duniya gaba duk duniya suke amfani da hasken rana abu na tara kuma ta ƙarshe shine wa an zalla mil ma'usrati ma'an sajjaja muka saukar da ma'an ruwa sajjaja wato mai yawa mil ma'usra daga gajimare kai kace kaman gajimare yana matsowa ruwa ne yana zubowa ma'usra saboda saboda linukuri da bi habban wa nabata saboda mu fitar da habban abin da yake mai kwaya wa nabatan da mai tsura wajen natin alfafa saboda haka zaka wannan aya ta tattaro dukkan irin abin da za a kira shi tsiro ne da habban abin da ya shafi irin mai kwaya-kwaya din nan nabat irin abin da yake da tsiro ko mala faƙalhu irin abin da yake da ya ciyayi ne haka nan da masu yaɗo hakan nan to su ne nabat jannat alfafa da kuma bishiyoyi wanda za su zo haɗaɗɗu irin su mangwaron nan irin su ɗorawa nan irin su aduwa da sauransu to su ne idan suka haɗu gaba ɗaya ake ce da su jannat kada aka samu ciyayi malla saƙa lahu aka samu kuma yan ƙana na hakan wanda suke da ƙwayoyin nan sannan kuma aka samu bishiyoyi to idan aka haɗa su su ne jannatin alfafa to wato dukkan irin abin da mutum zai ci da dabbobi su ci eh, wanda suke ma- ma- wato ainihin mabambanta haka eh, kamar yadda Allah ta'ala yake bayani a cikin wa'in- wata sura yake cewa wa- wa- wa- wafil ardi qila'un mutajawiratu ko wa jannatin min anabin wa zar'in wa nakhilin sinwan wa ghayri sinwan tusqa bima'in wahid wa nafaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yaqilun a suratul ra'd aya ta 4 cewa a cikin a ƙasa akwai yanki-yanki mutajawuratin masu kusanci da juna wajen natin da gonaki min a anabi na inabi wa zar'in da shuke-shuke wani kirin da dibino sinwan masu kama iri da wagairi sun da waɗanda suka ba, ba, ba masu kama ɗaya ba su su ƙabi amma dukkaninsu kudurar Allah tu su ƙabi ma'in wahid da ruwa ɗaya Allah ya shayar da su amma kuma suka fito mabambanta wani ja wani kore in ya nuna wani rawaya amma kuma dufan ruwa ɗaya ne fa ba wai ruwan da za a yi wa lemo daban ruwan da za a yi wa inabi daban ruwan da za a yi wa tuffa daban ba ruwa ɗaya ne amma kuma sai sai kaga sun fito daban-daban za ga dibinai ne sinuwa ne wa gairi sinuwa dibinai ne amma kuma kuma wani ja ne wani kuma yalo ne wani kuma baki ne wani dogo-dogo wani kuma gajere-gajere haka ne in ka dubi zaitun zaga wani kore wani kuma baki sinuwan wa gairi sinuwan tun su kayi mai wani fadilu ba a da ala ba a abincin ma allah sai fifita wani akan wani haka za ka ne na allah ya fi zo fifita shinkafa akan dawa ko ba a zuha ala ba haka ma duka dai ya itacen nan in ka duba wani wani ya wani daraja inda fi zalika la atil liqawmi yaqilun wannan fa akwai hujja da da dalilai da na ganewa na fahimtar kudura Allah amma ga masu hankali to a sajju da Allah ta'ala ya faɗa sajjaja ai asabbul kasir mutada wato ruwa asab wanda yake kwarara mutatabi sha haka yana daga faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da aikin haji yake cewa afarul haji al ajju was sajju dan ka gane wannan wato ma mafificin haji shine al ajju wanda ake daga murya da talbiya labbaik allahumma labbaik da kyau wasajju da kuma zubar da jini a kwararar da jini wato kamar hadaya shi to wannan shine to daga na na aka samu sajjaja din nan Eh. to to ban sani ba za mu ci gabu to to to shi kenan to aisa to to kar a manta akwai waccan sura da muka gabata ko mun ce akwai bashi amma gaskiya ban samu akwai abubuwa da yawa a waccan sura din sai dai mu rika bari ina ko zuwa wata gaba ce idan an zo ko to amma kar mu manta dai a wancan karan mun yi bayani ga yadda wa'ansu malamai suka ce za a iya rubuta ita wannan sura ta wal mursalati a game da abubuwan nan kuraje haka na jiki kurajen jiki da kuma kuraje kun san akwai manya akwai kanana in muri-muri ne haka to akwai manya-manya kamar maruru ana rubuta aka ce ana laya da shi to to sai na samu wani malami kuma yake ke cewa to za a rubuta wannan sura ta wal mursalati ga baki ɗayanta a wanke da ruwa da ma'ul wardi a rubuta ta gaba ɗaya a wanke da ma'ul wardi a mai ta kamar mai wato ana shafe wa'annan kurajen ko wannan maruru ɗin insha Allah zai warke to sannan in ba a manta mun taɓa ba da irin wannan a sanda muke karatun suratul nun muka ce ayan nan idakar da bismillahir rahmanir rahim sanasimuhu al-qur'an ko inna balawnahum kama balawna ashabal janna har ya har ya zuwa da kasfa asaba har kaskari waɗannan ayoyi sanasimuhu al-qur'an zuwa fa asaba har kasarin to yaya ake yi wato abinda ake yadda ake shine rubuta ta ake yi idan ka rubuta ta kafa daya sai ka rubuta fa asabar kasarim din ko kuma in karantawa ne sai ka karanta ta kafa daya amma ka maimaita fa asaba hat kasarim fa hasau bakwai ana so a rubuta abu wanda yake fari sannan shi ma a wanke da ma'ul wardi idan ka rubuta a abu fari ko wani faranti fari ko takarda fara to kuma sai ka wanke da ma'ul wardi amma in ka rubuta kafa daya to sai ka maimaita fa asabar kasari in kafa bakwai to idan ka wanke hannun sai ka sake maimaita wannan aya din ayoyin sai karanta su ma kafa bakwai amma duk sanda ka zo fa asabar kasari sai ka maimaita sau bakwai an gane ko? to bayan ka rubuta ka wanke kuma ka sake karantawa har da ka tofa kafa bakwai to shi ma sai a rika shafawa insha Allah idan aka ci gaba da shafawa wannan kuraje za su warke to game da dai ita wannan sura na gaya muku akwai in kana jin tsoron wani kada ya cuce ka allah misali annabi sallallahu kada dauka cewa wai ko wani lakanin ke bayarwa wani wanda ya wani magunta ko dan zaka yi cuta a'a annabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa qauman idan iji tsoron mutane kada su cuce shi idan iji tsoron mutane annabi ma sallallahu alaihi yana jin tsoron mutane to in yaji tsoron mutane ya kai yakan ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim abin da yakan faɗa kenan idza khafa qauman kuma lokacin da ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira ai kaga Allah ya saukar masa waje Allah min bayna aidin suddan wa min kalbin suddan fa aga shayna fahum la la yusiruna kuma an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa goran gayyata cewa yaki zuwa badar karama inda duk cikin su ido ruwa ga baki daya saboda sun san abin da suka yi musu a badar babba a badar ta farko saboda an ba su shirya ba ne to a yanzu sun shirya sun haɗu don wannan a zo sahabbai dukkaninsu zama kusan suka yi bankwana suna ganin cewa kuma sai a dara salama da iyalansu to amma sai sai karanta hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ai ya ba mu labari cewa mumune suna jin tsoro sukan yi addu'a Allah kuma ya kare su daga abin da suke jin tsoro din hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil eh su ne waɗanda mutane suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum fakashawhum mutane sanan sun taru sun game kan sun haɗe kansu sun muku taron dangi za su gama da ku don wannan ku ji tsoron su amma me ya faru fa za da humu imana sai wannan ma abin da aka gaya musu ya kara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil abin da suka faɗa kenan to da suka faɗi wannan me ya faru fan qalabu bi ni'matin min Allah wa lam lam yansasahum su wa tabu ridwanallahi wala zufalun azim sai abin ya juye ya zama halala ce da ni'ima ta Allah kuma yogoto saboda su da suka tafi da kaya da makamai na yaƙi a ce ina barar ai nan ne barar to ai kuma gun ya zama kasuwa sai suka tare kuma gurin kasuwa shi rannan take ci bayan aka ce bai zai to ai sun ji tsoro sun gudu cikin sai suka dan guzun da aka daure da ba a san ba kwana goma za a yi wata guda zai allahu alam aka an tawar da guzuri sai aka sayar aka samu riba aka sake sayan kaya aka koma kuma madina aka sayar can ma aka samu riba kaga su da suka tafi da zancen yaki abin kuma sai ijuye kasuwanci saboda saboda sun ce hasbunallahu wa ni'mal wakil an ce haka nan ma annabi ibrahim shi ma lokacin da za a jefa shi a cikin wuta tana marudu yace hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce mi sai muka ce kulna ya naru tunda ya faɗi wannan kulna ya naru ko ne bardan wa salaman ala ibrahim ya wuta ki zama sansanya kuma amintacciya wato ba mai sanyin da za ki kashe shi ko ki halaka shi a ki zama sansanya sanyi mai aminci da ya ce sansanya kawai to da sai sanyin ma wato ki kashe shi amma ce salamu bardan wa salamu ala ibrahim saboda haka ko yanzu kake jin tsoron wani abu wannan shine shashatau kana jin tsoron wannan kai adadin ta ga ga gidan hazwan la wani wa ni'mal wakil 450 adadin ta in ka buga haka zaka yi 450 da safa da yamma insha Allah wannan abin da kake jin tsoro sai dai juye ya zama alheri kana iya karanta safa da yamma 450 ko kuma ka hada ka yi gaba daya 900 da daddare in kuma Allah ya sa ka iya karatun Qur'ani kana iya fara hamsin ɗin za ka fara da ita amma ka fara da farko ka karanta allazi ya kala lahum nasu inna nasu kada jama'u ma'ula mun faka shon faza da hum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fan qalabu bi ni'matin min Allah wa lam yusqam musu wa tawradwana wa la zufalun azim kane ko sai karanta kafa daya sannan sai karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil 50 sannan kuma sai ka karanta wa in yuridu an yakadauka fa inna hasbakallah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi bil mu'minin wa allahu bayna qulubihim law anfaqata ma fil jami' ma allafta bayna qulubihim walakin allah allahu bayna innahu azizun hakim ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man tabi'aka minal mu'minina a cikin suratul abin nan wato lamfali kafa uku waccan daya wannan uku in kai hamsin ka karanta wannan uku sauranka ɗari hudu ko to kafin ka karanta ɗari ɗaya sai ka karanta allah ne ƙalar nasu bayan ka gama ɗari sai ka karanta wa in yuridu kamar yadda muka faɗa ƙaba ku sai ka dawo ɗari ta biyu to haka har za ka gama to irin wannan insha Allah yana da tasirin gaske wannan na faɗa ya saboda shimfiɗa kar wani ce ai mun ai mun ba da ɗaurin baki a'a a koda yaushe in kana da wani wanda kake jin tsoronsa wani mai gidanka ne wani azalimi ne wani barawo ne wani dan damfara ne wani wane ne kana jin tsoronsa ko abokin yakin ka ne kai kake kake kake jin tsoronsa to a maimakon a ce wai wai kai ko kai wata addu'a ka kashe shi ko wani shugaba ne ko wani sarki ne ko wani a'a abin da zaka yi sai ka nemi Allah ya daure harshensa Allah ya hana shi kada ya cuce ka in kai haka shikenan ka kubuta bai cuce ka ba bare ya samu zunubi kai baka cuce shi ba balantana a rubuta ma zunubi to irin wannan idan ya kasance akwai wani wanda kake yin tsoron sharrinsa to sai sai ka ce a san da za ka je gurinsa sai ka ce alyawma na ka cimu ala afwahihim da yake nan wala yu'zan lahum fa ya'tazirun bi kenan wanda yake cikin sutul mursalat kenan dalilin da ya samu ka wannan sannan kuma ce summun bukumun aumin famu la yarji'un famu la yaqiluna insha Allah sharrin sa ba zai same ka ba to sannan kuma akwai wata doguwa ita kuma wacce shi ma idan kana so Allah ya tsare ka daga harshe ko hannun wanda kake jin tsoro sai karanta kafa uku Allahumma ko ya man sha'anhu alkifayatu wasu radukuhu arri'ayatu ya man huwa algayatu wan nihayatu haka tim alayya lisana sai ka faɗi sunansa da sunan uwarsa Allahumma wa ala sam'ihi wa qalbi afala yatadabbarun alqur'ana am ala qulubin akafaluha sannan sai ka faɗa kuma sau uku summun bukumin umuyin fahim la yarji'un katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim gishawa ka he yi ayin sa'ad la ya takallamu wannan kalmar la ya takallamu ne shi da hujja da ta saka in kawo wannan a wannan gudu ha mim ayin sun kafu la ya kiluna to shi kenan insha Allah game da magani na cuto na irin waɗannan kuraje da maruru da yawa a nan mako waɗansu amma saboda lokacin da ko sai gaba ma sake a bayyana su ko kila ko akwai hawa tambayoyi kila kuma mai yiwa karatuttukan mu na can baya wasu malamai waɗanda ba na nan Kano ba ko waɗansu ƴan waɗansu kungiya su rika jin kaman ko ana ko daga su ake a a wani abu ne wanda ya faru ga waɗansu ƴan tsiraru a nan a kusa da mu saboda an ce wai ido wa kare na ko ka ce wanda nake gani kullum kuma an ce bokan giji baya ci ba haka bane amma tun da muke ba mu taba samu ko da rabin harafi na kushewa ko wata magana mara daɗi daga ko'ina ba alhamdulahi ya kamata mu gode malaman kasar nan gaba daya ba mu taba jin wani abu ko daga kaduna ko mu ji wani abu daga wani wani gari ko daga sokoto ko daga bauchi ko daga ko daga ma ina ne sai dai kawai dai Allah misali kamar ko daga nan Kano a samu su ma yan wayan baka baka kirge su ba da yan yatsotsinka fasa yake fi ka humla wa huwa sabiul alim na'am
bayan gaisuwa da yawa tare da fatan ubangiji ya sa malam a aljanna bayan haka malami ta ce idan mace za ta yi al'ada sai a yaki kursi wadda ta ce a rubuto mata in ana sauran kwana bakwai to malami dai sai ma jinin ya zo rana farko zan fara ciwon baya to malami da zan yi zan rubuta ne ko kuwa ko za a bani wani abu a yi da hujja lafiya
to to idan ya kasance mace tana ciwon mara na al'ada wanda galibi wacce take yin wannan ba ta abin nan misali mai yin wannan ba ta haihuwa cikin ikon Allah kuma to ba wai sai idan ciwon ya faru za a rubuta ba inda ya kasance kina fama da wannan ciwo na mara abinda za ki kawai shine a ayatul kursiyun nan harafanta a rarrabe da kuma fafata hana abawa ba sama bi ma'in munhamir a hujjan lar da uyunan faltakal ma'u ala amrin kada kudir to wannan shine za ki rubuta tare da salatin annabi a ƙarshe harafan a rarrabe kafa uku kwana 21 shine kawai insha Allah za ki daina yin wannan ciwon mara in kuma yana haɗa da mafarkai ne ko mafarkin namijin dare ko yan sama mafarkai dai ko na jarirai ko mafarkai na hawa sama kamar za a hanki doki ko mafarkin ruwa ko mafarkin haihuwa ko shiga cewa ana taron ɗaurin aure ko na suna duk wannan fanaki ne wanda kika haihu da aljanu ko kuma aljanu suka aure ki alal misali to idan wannan ko kuma sai ki hada da abubuwa ala kulli shay'in dukkan waɗancan uku uku wannan wannan wannan kuma ɗari da safa ɗari da yamma sannan kuma amantu billahi wa kafartu bil jinni wa taguti wastamsakatu bi dawatillahi wusqa lam tisamalha wallahu samin alim ita ma uku a'udhu bi kalimati la tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadi wa min hamarati shayatin wa an yahduru safa uku da kuma la hawla wala quwwata illa billah ma sha Allah kana wa ma la insha Allah lokacin bacci subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 karanta kul huwallahu daya falaki daya nasi daya tofa shafawa inda duk hannu zai kai a maimaita sau uku insha Allah mafarkin za a daina yin sa kuma in ya zama dalilin na rashin haihuwa ne za ga cewa insha Allah wata mai zuwa za ga cewa ta samu ciki in ku har ya kasance ba mafarkin ba ciwon mara an samu wata guda bayan wannan ba ciki to sai a rubuta sai a nemi maganin haihuwa to saboda kuma dan wannan ne muke jan hankali cewa a gane ba kawai idan mace ta zan ba ta haihuwa kawai sai a ta nemi maganin haihuwa ba a dalilin da ya hana haihuwar da izinin Allah shi za a nemi Allah ya gusar da shi yana gusarwa da shi to ai sai ciki din amma in zama babu dalili a duk irin dalilan da aka yin suke hana haihuwa ba ta da shi mijinta ba shi da shi to a sannan ne ake neman maganin haihuwa wannan ku abu ne mai sauki ga ayoyi na farkon sotul kafi ayoyi guda biyar ko shida dangane da da abunan sha'ani kira ta rubuta kafa bakwai kwana takwas da kowace tawada mai tsarki a wanke da ruwa mai tsafta ta rika sha shikenan insha Allah za ta ga ta ciki ba mu san iyakacin dubunnan da suka ciki ba ta hanyar wannan na'am to tafi kama an da ya an samu kima tambayar inda ke ce ke suna mafarki tafarkin da kusaka na'am
sai da halkuwa na'am ko kuma ina jin ka.
yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai kuma mai tarin yawa zuwa ga shehu Allah ya saka masa da alkhairi yanda kake tabbatar da mu addini musulunci Allah ya kiyaye mu kai bayan haka malam ni na kasance ina da cutar asma don haka malam a taimaka mana da jama'a da wannan magani salamu
to a, muna da ayatul shifa akwai kuma ayu da ake amfani da su saba'in saba'in ayatul shifa wa yashfa sudur qawmin mu'minin wa yuzhibu gaiza qulubihim ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin yakhruju min bu'uniha sharabun mukhtalifun alwanu fi shifaa'un lin nas wa nazlu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa idza maritu fa huwa yashfin wa alladhina amanu hudan wa shifaa'un ayi guda shida su ne waɗanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa abul qasim kushiri ko malamai suka dunguma wannan kowace cuta ba gefe nan ya kwanta a gindaye ko ya yi sama ko yana wajen mahaifa inda a rubuta kafa bakwai a gani insha Allah za a ga ikon Allah inda Allah ta'ala zai mayar da dan cikin mahaifa ko kuma idaidaita tsayuwarsa insha Allah ko zaman sa shi wannan ba sai lalle ba sai lalle an tofa a cikin ruwan saman ba ba sai an rubuta a rubutawa kawai za a yi saba'in saba'in maza maza a wanke saboda abu ne na gaggawa maza maza a wanke a bata ta sha a gani na'am
wani ke cewa na ga malam da yawa mutane suna zuwa wajen bokaye kuma bokan nan sai dai su cikin su amma abin da suke yi musu ba ya yi Na fahimta lafiya shi ne amma na'am zuwa gurin boka ya kasu kashi uku akwai wanda zai je gurin boka kawai haka akwai wanda zai je gurin boka don ya gaskata shi akwai wanda zai je gurin boka don ya jarraba shi wai Allah ko don ya karyata shi ko don ya sa a wa'azinsa ya nusar da mutane irin barnarsa to saboda haka wanda zai je gurin boka kawai ba don ya gaskata shi ba kawai dai zuwa ya kai haka sai gumi to wannan sallarsa ta kwana arba'in babu hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya je da nufin ya gaskata shi wannan kuma ya fice daga musulunci ya zama kafiri Eh, man ata kahinan aw arrafa wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala muhammad wanda duk ya je gurin boka ko ya je gurin dan duba ya gaskata shi da abin da yake faɗa to ya kafirce da abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don waɗannan suna ƙoƙarin neman gaibi ne Allah ta'ala kuma ya ce ƙulla ya alamu man fis samawati wal ardi gaiba illa Allah wala yashurun ayyana yub'asun abinda Allah ta'ala ya faɗa kenan a cikin suratul naml saboda haka Allah ya ce ya ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya mu cewa babu wanda ya san abin da yake gaibi abin da yake akwai a sammai da ƙasai in ban da Allah kuma babu wanda ya san sanda za a yi tashin kiyama kuma har yanzu a ƙarshen suratul luqman Allah ta'ala ce inna la inda ilmu sa'a wa yunazzul gais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi arzin tamut waɗannan abubuwa guda biyar su ne abin da 'yan duba bokaye suke kai kai kawo a kai to Allah ya ce ku ba wanda ya san ilimin wannan in ban da shi kaga idan ka je gurin boka da gaskata shi ya sani ka kasa kina Allah din shi ka kama yi ka yi mai kenan ka kafirta kenan to saboda ka a inna la inda ilmu sa sanin tashin kiyama yana gurin Allah wai nazul gai shine yake saukar da ruwa ya san san da zai saukar wai almatil arham shine san abin da yake cikin mahaifa ko wa matar dare nafsin ma za ta kasu guda wa matar dare nafsin bi ayi arzin ta mutu ba wani numfashi da ya san me zai yi gobe babu Allah ne shi ne faɗi faɗa ba ba wanda ya san abin da zai yi gobe ila ka ce ai na san aiko ba zan tafi ofis aiko zan to ba wannan ba shi kenan ka san za ka rayu ya zuwa goben ka ka tafi ofis ba mata dare na bi ayi arin da babu wanda ya san ai ina zai mutu Allah alimu khabir Allah shine kadai mazan yake to amma sai ka je gurin wani kace ka ka ka abin nan kai kai yadda akan shine wai zai baka wannan saboda haka wannan kafirci ne kenan ka kafirce kenan Allah ya kiyaye mu wannan rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabil aqdamana wa sunna al qawmil kafirin اللهم من انت في فتن منه وما انعمت فلا تسلبه وما ستره فلا تهتكه ما علمته لنا فاغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من